الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau talata uku ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da sha sha hudu ne yau ga watan bature sha biyu sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu na albalagatul wadiha wannan kuma shine darasi na bakwai karshen abin da muka karanta shine mun karanta tasbihu tamsil ko to za mu shiga cikin darasi na gaba wanda shine at-tashbihu dhimni bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فقال التشبيه الضمني الأمثلة قال أبو تمام لا تنكري أطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي م.
وقال ابن الرومي قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في, في القضيب الرطيب an yura nauru نعم.
an nauru ne أن يرى النور في القضيب الرطيب Mm,
وقال أبو الطيب mm, من يهل يسهل الهوان عليه mm.
ما لجرح بميت إيلام jamil darasin mu na yau shine at-tashbihu ad-dimniyu lafazin ad-dimniyu wato asalinsa daga ad-dimnu ne akan ce damina yadmanu dimnan damina yadmanu dimnan damina kaza idan abu ya kunshi kaza kenan yadmanuhu dimnan ad-dimnu shine wani abu ya kunshi wani abu wato kenan yakan ɗauki ma'anar wani abu ya kumsi wani abu idan ya zo to fi'ili muta'addi an gane ko kamar in ce dhamina hadha alkitabu fa'idatan lughawiyya ko dhamina hadha alkitabu fawaida lughawiyya wannan littafin da ke hannuna ya kunshi waɗansu fa'idoji na lugha kaga nan fi'ilin dhamina ya zanto muta'addi bi ma'ana ihtaja ila mafa'ulin bihi mansub idan kuma ya zanto fi'ili lazimi akan ce dhamina ar-rajulu idan ya zanto yana da cuta da ba a warkewa dhamina ar-rajulu yadmanu dukkan su dai daga babin wato wannan ne tariba yatrabu an gane ko da haka at-tashbihu ad-dhimni tashbihun da tashbihi wanda jumla ta kunsa a zahiri ba a yi amfani da ababen da muka saba gani a babin tashbihi ba wato ba ya amfani da uslubi na tashbihi ba wanda zai kunshi almushabba wal mushabbahu bihi tare da bayani na tare da istikdam na adawat tashbihi din kanta da kuma bayyana wajhul shaba a'a bai fito a wannan tsarin ba amma idan aka zubo jumlar aka sake ta kai da kanka sai kaga ta kunshi tashbihi an fahimta ko to shine at-tasbihu ad-damni da dai bayyana cikin maganganu kamar yadda zamu gani Abu Tammam yake cewa la tunkiri atla al-karim min al-ghina fasailu harbun lil makan al-ali la tunkiri atla al-karim min al-ghina ki daina inkarin mutumin da yake da karamci a ga ya zama ba mawadaci ba ya zama talaka ya zama matsayaci ma'ana duk mai karamci idan an ga ya talauce kar a yi mamaki abin da yake so ya ce mata duk wanda kika ga yana da karamci to kar ki musun kasancewarsa ya wofinta daga kuɗi ya wofinta daga wadata ma'ana ya zama fakiri ya zama miskini saboda shi in ya samu ba sa zama saki yake yi to kaga ko wanda idan ya samu yake rikewa shi yake zama mawadaci wanda in ya samu bayarwa ke fa sai ya zama mai fakiri yace to ki dame musu haka kar a ce ga mutum karimi ne kuma wai ki kari- ki yi mamaki don ya zama talaka shine la tunkiri atal al karim min al ghina lafazin atal yana nufin لا تن... لا تنكري لا تنكري خلو الكريم من الغنى an fahimta ko asalin fi'ilin ana amfani da shi ne dan mace hakan ce atilatul mar'atu atilat bi ma'ana sarat la jida laha aw la qala'ida laha fi jidiha wato idan wuyanta babu abun wuya sarka ko sauransu to sai a ce mata imra'atun atil ko a ce imra'atun mi'tal ko imra'atun utulun da atil da utul da mi'tal dukkan su dai na nufin matar da a wuyanta babu sarka babu komai sai a ce mata atil an fahimta ko ko a ce utul wato ka yadamma akan ainun da abin nan ko a ce mi'tal wannan mi'tal sifa ce ta mubalaga da abin da ya zo ala wazan mif'al to mubalaga kamar da Allah ke yursil sama alaikum midiraran kaga midirar ala wazni mif'al ga ce ta mubalaga yawan zubar da ruwa to kamar yadda mifal wato wadda wuyanta ba komai matar da ba ta da kayan kwalliya na sawa a wuya asalin su ke lokacin laraba aikin yi a ce atilar rajulu bi ma'ana sara khilwan la amala lahu daga nan gurin akan cewa a larabcin yau zaka ji ana cewa al'atiluna anil amal mutanen da ba su da aiki masu zaman kashe wando sai a ce al'atiluna anil amal kaga asali dai al'atil siffa ce ta mace wadda ba ta da abun wuya to shi ma sai aka komanta shi yadda ita ba ta da abun wuya to shi ko bai da aikin yi al'atiluna anil amal ma'ana wanda ba su da aiki kenan daga nan kuma aka samu al'utula shine mai zama ba a komai ka gani hutu kenan asalin kalmar kenan kun ji dai abinda Abu Tamma mai ce la tunkiri atlal karim min al-ghina sai ce fasailu harbun lil makan al-ali fasailu ai ita korama harbun abokiyar fada ce lil makan al-ali ga dukkan wuri mai tudu ruwa idan ya zo a kan wuri mai tudu yake zama ko gangarewa yake tafi ƙasa ƙasa yake tafiya to kaga a nan gurin akwai tasbihi amma bai fito da shi fili ba abin da yake so ya ce yadda tudu saboda ɗaukakarsa baya rike ruwa to haka idan mutum ya zanto maɗaukaki baya rike dukiya sai dai ta hau ta kanshi ta gangaro ƙasa tun da shi babba ne yadda idan ruwa ya hau ta kan tudu ko ta kan tsaunuka sai ya mai sai gangaro kasa kaga tasbihi ne amma ta wata hanya wadda ba mu saba ganin tasbihi ba irin yadda ya kamata a baya ibn rumi kuma ce kad yashibul fata wa laysa ajiban an ganshi da fulfula aka ce tsufa kai yace a dan saurayi yayi fulfula sai zama abun mamaki kad yashibul fata mai yiwa saurayi zai iya yin fulfula wa laysa ajiban ba abun mamaki bane ba an yuran nauru fil qadib ar-rasib ai zaki iya ganin tsumagiya wadda take dan ya shataf amma ga fulfula akan ta shine fulawa din nan ta samanta ma'ana yadda yake nufi yadda wannan tsumagiyar take dan ya shataf haka shi ma yake yaro ne shataf dan sarki mamaki da cin ga furfura a kaina ba furfura ba ce ba ai yarinta ba ta cin karo da furfura furfura ba ta cin karo da me yarinta ya buki gaba danyen itace sai shiga da farin fure a kansa to ni ba dan danyen itace da farin fure wato ka kaga tashbihi da shi ba tashbihi shine qad yasibul fata mai yaso da dama saurayi zai iya yin furfura walai sa ajiban an yuran nauru ba abin mamaki bane ba a ga fure na fari mai fari fil qadib ratibi a jikin tsumagiya da take danya ba busasshiya ba an gane ko wato kenan danyantaka ita ce yarinta bushewar abu kuma shine tsufa kenan wa qala abu tayyib abu tayyib al mutanabbi yace man yahun yashulu al hawanu alayhi malu jirhin bi mayyitin ilamu manyahun duk wanda ya kaskantar da kansa da kansa yaskulul hawanu alaihi to kaskanci sai zama abu mai sauki a wurinsa wanda dama ya wulakantar da kansa dan wani ya wulakanta shi sai ja haushi ba zai ja haushi ba idan kana so ka gane wannan sai ce malu jirhin bi mayyitin ilam shi kan mamaci dan an yi masa rauni bayan mutuwarsa yana jarradi baya jarradi abin nufi yadda mamaci wanda ya riga ya mutu in an soke shi ko an yi masa rauni baya jarradi to haka duk wanda yake ya wulakantar da kansa to kowa ya je wani wuri an yi masa wulakanci baya jin takaicin wannan wulakancin da aka yi masa kaga shine dangantakar da ke tsakani zai fito da abin fili a cikin albahar yace me albahar قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة مم.
يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكار مم.
وإقامة للدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبه مم.
ورغبة في إخفاء التشبيه مم.
لأن التشبيه كلما دق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس جميل yace kad yanhu al-katib aw ash-sha'ir yace da dama marubuci ko mawaki zai iya karkata manhan wata makarkata min al-balaga ta balaga zai iya yin wata kwana ta balaga zai iya wata fuskantar wani wata mafuskanta ta balaga yuhi fihi bit tashbih wanda zai fahimtar da mai saurare tashbihi amma min ghairi an yusarriha fihi min gaira an yusarriha bihi ba tare da ya fito da tasbihin karara ba fi suratin min suwarihi ma'rufa a cikin wata kama cikin kamannin tasbihi da suke sanannu irin yadda muka karanta a baya gashi tasbihi ne yayi amma ba irin tsarin da aka saba ganin tasbihi ba yaf'alu zalika shi marubucin ko mawakin yakan yi haka nuzu'an ila al-ibtikari dan kokarin karkata zuwa ga al-ibtikar samar da bakon abu wanda jama'a ba su saba gani ba eh wa iqamatan lid-dalili ala al-hukm alladhi asnadahu ila al-mushabbah da kokarin kafa dalili dangane da hukuncin da ya siffan ya danganta zuwa ga al-mushabbah wa raghbatan fi ikhfa'i tashbihi da kuma tsananin kwadaituwa wajen boye tashbihi din li'anna at-tashbiha kullama dakka wa khafiya domin shi tashbihi duk lokacin da ya zama siriri bai zama a fili ba wa khafiya kuma ya boyu kana ablaga wa af'ala fi nafs ya fi isarwa kuma ya fi haifar da tasiri a cikin rai wato shi tashbihi gunin tasa shine zanto wajahu shabahi dan a boye yake ba a fili ba sosai wanda sai masu hankali da hangen nesa ne suke iya gano shi idan idan wajahu shabahi ya zanto a fili da yawa to wani lokacin bai da tasiri sosai sai fa in abin yana da wata sifa wadda take dama ita kuma ba wai fitowar ta fili ba kadai tasirin abin da gane da rayuwar mutane yanzu misali yadda ake ta yawan kamanta mutane da teku wajen hushe bai mutane za su iya ganewa da wuri teku yana da kyauta ko abin nan ko a ce yawa liddilala alal kasra don nuna yawan abu a ce wani ai teku ne ma'ana mai yawan ilimi ne to amma kuma wannan abin da yasa duk da wajen hushe bai a fili yake to amma shi teku ruwa ne wanda ruwa kuma yana da alaka da rayuwar mutane da rawa da ruwa da iska wato da haske waɗansu ababai ne wanda gaba ɗaya alka'inat ta tabidu alaiha fil istimrariyya fil haya lil istimrariyya fil haya halittu gaba ɗaya suna buƙatar waɗannan ababen guda uku don su ci gaba da rayuwa a bankasa wato su ne iska da ruwa da kuma da kuma haske abu na hudun su shine wuta sai dai kuma ita wuta galibi al-makhluq dan dan adam ne ke cin moriyar ta ba sauran makhluqat ba amma da haske da iska da ruwa dukkan makhluqat suna bukatar su sai ce me انظر إلى بيت أبي تمام فإنه يقول لمن يخاطبه لا liman yukhatibuha لمن يخاطبها لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى فإن ذلك ليس عجيبا لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقيم فيها ماء السيل jamil yace yace duba ka ga baitin Abu Tammam la tunkiri atla al-karim min al-ghina duba wannan baitin ka gani fa innahu yaqulu liman yukhatibuha yana faɗa ga wanda yake wa zance yace da ita la tastankiri khuluwar rajul al-karim min al-ghina ki daina inkarin wofuntar mutumin da yake da karamci daga dukiya dan kin ga ya wofunta daga kuɗi karki mamaki fa inna zalika laysa ajiban wannan ba abin mamaki bane ba li'anna qimamal jibali wa hiya ashraful amakini wa alaha domin kololuwar duwatsu alqimam jam'i na alqimma qimmatu shay'i shine a alahu kololuwar ta karshe li'anna qimamal jibal wato kololuwar duwatsu wanda nan ne wuri wanda yake wa abin nan menene لأن كوم الجبال وهي أشرف الأماكن سوني ولري ما في قيمة وعلاها ما في دوككوا أكن دوزي دن لا يستقر فيها ماء السيل ruwan korama in yazo baya zama a wajen baya kwanciya a wajen sai da ya gangaro kasa shine sai ce mai alam talma kuna ألم ta تلمح هنا تشبيها yanzu kai anan baka dan hararo tashbihi ba a cikin wannan zancen nashi
ألم ترى أنه يشبه ضمنا ضمن الرجل الكلمة المحروم الغنى بقمة الجبل وقد خلت من ماء السيل yace a nan gurin baka gaba cewa yana so ya kamanta mana ar-rajul al-karim al-mahrum al-gina mutum mai karamci wanda aka haramta masa wadata yana so ya kamanta shi zimnan a, a- a cikin rububi yana so ya kamanta shi da mai bikin matil jabali da kololuwar dutse wa kad khalat min ma'is saili ai idan ruwan korama ya zo ba kololuwar dutse ba ta rike shi gangarowa yake ta kasa walakinahu ولكنه لم يضع ذلك صريحا بل أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى وضمنها هذا وضمنها هذا.
وضمنها هذا المعنى في سورة برهان Mm. yake cewa walakin nahu lam yada zalika sariha sai dai bai kawo abin a matsayin tasbihi wanda muka saba gani ba bal ata bi jumlatin mustaqilla ya zo da wata jumla kadaitacciya mai cin gashin kanta wa dammanaha hadha al ma'ana ya tusa mata wannan ma'ana ta tasbihi fi surati burhanin amma a cikin sifa ta dalili kamar lokacin da yake la tunkiri aslal karim min al ghina ki daina musu in kin ga mutum mai karamci yana cikin talauci bai zama mawadaci ba ki daina musu haka kamar ita kuma sa'alatu an dalilu ma daliluka la hadal kalam shine sai ce mata fasailu harbun lil makan al ali dalili na da hujja ta shine kololor dutse ai shine madaukakin wuri amma kuma ruwa baya zama to haka dukkan mutumin da ya manya yake babba to dukiya ba ta zama a taskarsa wato alamar karamci kenan sai ya bayar ga waɗanda suke mabukata ina fata an fahimta shine wani ke cewa menene ala fama yastaqirru al-malu fi yadihi wa kayfa tumsiku ma an kunnatul jabali ala ya daukaka ya bunkasa fama yastaqirru al-malu fi yadihi dan haka dukiya ba ta zama a hannunsa kamar wani ya tambaye shi ya ce ah to me hujja dan cewa mutum ya zama babba dukiya ba ta zama a hannunsa sai ce wa kaifa tumsiku ma an kunnatul jabali yaya kullulowar dutse za su rike ruwa ba ba zai yiwu ba gaga wannan shi ma tashbihi ne wato kullum sai ya zanto jumlar farko wato da'awa ce wadda ta kunshi wani abu bai kama da tashbihi ko kuma ta kunshi almushabbahu bihi a'a ta kunshi ga almushabbah jumla ta biyu sai ta zanto hujja ce wadda kuma ta kunshi mai almushabbahu bihi wato hujja ce dalili ne da'awar ka ta wancan ga dalilin wannan dalilin ga ga dalilin ta na tafi ina fata mun fahimta wa yaqulu ibn ويقول ar-rumi ابن الرومي إن الشاب قد يشيب ولم تتقدم به السن مم.
وإن ذلك ليس بعجيب فإن الغصن لغض الرطيب ar-ratba الرطبة
الرطيب يروي تعالى كذا تاني زي لو كان الرطيب كان الرطب نعم.
فإن الغصن الغض الرطيب قد يظهر فيه الزهر الأبيض جميل ابن الرومي كي توا إن شباب قد يشيب إن شاب قد يشيب saurayi zai iya yin fulfula walam ta taqaddam bihi sin tare da cewa shekaru ba su zarce da shi ba yana yaron sai ya zo ya fulfula wa inna zalika laysa bi ajib wannan ko ba abun mamaki bane fa innal ghusna al ghadda ar ratiba domin reshe al ghadda wato wanda yake da lema a jikinsa ar ratiba danye shatab kad yazharu fihi az-zahr al-abyad ai zai iya waka ga fure fari ya bayyana a kansa ibn rumi فابن الرومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح فإنه لم يقل إن الفتى وقد وخطه الشيب كالغ- كالغصن الرطيب حين إظهاره ولكنه أتى بذلك ضمنا ita kaga na ibn rumi lam ya'ti bi tashbihin sarih bai kawo tashbihi ba a fili kalala fa innahu lam yaqul innal fata wa qad wa khatahu shaybu bai ce mana ba saurayi a daidai lokacin da furfura ta riga ta fito a kansa kal gusnir ratibi hina izharihi kamar reshe ne dai ne lokacin da fure ya fito a kansa wa haka ya kamata ya ce inda tasbihi zai yi to amma bai kawo wannan ba lakinnahu ata bi zalika dhimnan amma ya zo da wannan din amma dhimnan ta fuskar ma'ana ba ta fuskar lafazi ba ya zo da shi a jumlata cikin ma'ana ba ta fuskar lafazi ba wa yaqulu abu tayyib ويقول أبو الطيب إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له Mm, وليس هذا هذا الادعاء باطلا مم.
لأن الميت إذا جرح لا يتألم وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة yake cewa haka abu tayyib al-mutanabbi yace innal ladhi itada al-hawana dukkan mutumin da ya saba kaskanci ya saba dama ya ya shiga kaskanci yashulu alaihi tahammuluhu to daukan kaskanci din sai ya zama masa mai sauki ko da an wulakanta shi baya jin ciwo baya jin zafi dan ya riga ya saba wala ya ta'allamu lahu baya jin radadi wa laysa hadha al-iddi'a'u batila wannan da'awa da mutanabbi fa ba, ba haka kawai za ta tafi a banza ba ga hujjata li'anna al-mayyit idza juriha la yata'allam yu'ai mamaci ma idan aka yi masa rauni baya jin radadin ciwo wa fi zalika talmihun bit tasbih fi ghairi saraha to kaga anan gurin akwai kokarin bayyanar da tasbihi amma ba fito da shi fili karara ba yayi at-talmihu bihi at-talmihu shine jirwaye da kamar wanka ka dan lamma abu ka dan fito da abu amma ba karara ba yadda mai basira zai gane wanda ko ba mai basira ba to sai kai ta dogon bayani har kafin ya fahimta
وفي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتم وتلمحه ولكنك لا تجده في صورة من صوره التي عرفتها وهذا يسمى بالتشبيه الضمني yace a waɗannan baitoci guda uku na waka da muka karanta na Abu Tammam da na Mutanabbi da na waye dukkan su zamu ga cewa akwai za mu samu rukunan tasbihi a ciki dan zamu ga al-mushabbah da kuma almushabbahu bihi zamu ga wajhu shabihi da komai da komai wa talmahu kuma zaka iya hararo shi walakinnaka la tajiduhu fi suratin min suwarihi min suwarihi allati araftaha sai dai ba za ka iya ganin tasbihin a cikin siffar da ka saba ganin sa ba kamar yadda muka sha sharhi a baya wa hadha yusamma bit tashbih ad-dhimni to irin wannan tasbihi wanda za mu hararo shi a cikin jumla ba mu gan shi a cikin sifofin tasbihi da muka saba gani ba shine ake kira at-tashbihu ad-dhimni التشبيه الضمني ده قاعدة القاعدة التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة م.
بل يلمحان في التركيب وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن جميل يتشاء التشبيه الضمني wani tashbihi ne la yudau fihi al-mushabbah wal mushabbahu bihi fi suratin min suwarihi al min suwar at-tashbih al-ma'rufa wato ba a sanya al-mushabbah da al-mushabbahu bihi a cikin wata sifa ta sifofin tashbihi da muka saba gani bal yul mahani mai basira zai halaro su ne kawai zai tsinkayo su fi tarkibi a cikin jumla zai iya tsinkayo su a cikin jumla wa hadha an-naw'u yu'ta bihi irin wannan nau'i na tashbihi akan zo da shi liyufi da annal hukum alladhi usnada ila al-mushabbahi don ya bada fa'idar cewa hukuncin da aka siffantawa aka jingina zuwa ga al-mushabbah mumkin abu ne da zai iya wa ba wai abu ne wanda ya fi karfin yiwa ba wato ku lura da wani abu a cikin sauran tasbihi na iya kamanta abu da abu ba lalle bane ba wannan abun ya iya yiwa yanzu na kamanta mutum da teku ba lalle bane bai zama mai teku zai iya zama tekun zai iya zama ba teku ba zai iya wa ya dauki wata sifa yana da wata khasiyya daga cikin khasa'is na albahar lahu khasiyatu min khasa'is albahar tekuna da yawa shi ma yana da yana da yawan ilimi ko tekuna da baiwa kyauta shi ma yana da kyauta duk da cewa bai bata kai ta tekun ba ma'ana dai ba dole bane ba almushabbahu din nan ya iya zamantowa wa almushabbahu bi amma a cikin at-tashbihu dumni tunda dalili ake bayarwa wato abin da ake nuna maka lalle wannan almushabbah din zai iya yiwuwa abin da aka faɗa maka shi zai iya yiwuwa saboda mai ga hujjar yiwuwarsa ina fata mun fahimta da ya zo ya ce yaro zai iya furfura wannan kuma ba abu mamaki bane ba wani sai zo ce shi bai yadda ba yara ba ta furfura sai ce a'a ka duba za ga ɗanyen itace shataf amma kuma ya fitar da mai fure wanda yake fari to wannan dalilin ne kan cewa yaro yana cikin ganar yarin tassa dan bana bakwai shi ma zai iya fitar da furfura kaga hujjar wannan hujjar wato tana nuna lalle zai iya yiwa wannan abin da aka yi dawa amma na sauran tasbihi ba lalle bane yiwu zai iya yiwa zai iya in yiwa ko ya yiwu wani kaso kamar goma cikin ɗari ko ashirin cikin ɗari amma wannan kuwa lalle zai iya yiwa kuma wannan wani abu ne kan da aka saba gani yara nawa suke da furfura suna nan da yawa waɗanda suke ga suna cikin yarinta kuma sun yi furfura kamar yadda fure ɗinta yake fitowa daga cikin ɗanyen itace to a نموذج قال المتنبي وأصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد yustahsanu al-iqdu نعم يستحسن العقد
mutanabi dan duniya ne وقال Mm.
كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل من أصواتها wato a can gurin yana cewa wa asbaha shi'ri minhuma fi makani to sai waka ta ta waye gari min huma a tsakankanin kasidoji guda biyu da waɗansu mawakan suka faɗa sai waka ta ta waye gari fi makanihi a daidai wurin da dama ya kamata ta zama ita ce shugaba a cikin wakoki su sun yi tasu na zo na yi tawa sai wakatawa ta waye gari a daidai inda ya kamata ta zauna to ina ne inda ya kamata ta zauna sai ce wa fi unukil hasana yustahsanul ikidu yo dama a wuyan kyakkyawar mace ne ake iya gane kyan abun wuya amma mummuna kan dan ta sa abun wuya kyau wa abin da yake nufi sai an samu mawaka mayu da suka kware sun kai matuka sai a kawo waka ta to sai a gane kimarta amma dan an hada da rafta yayi ma ai ba za a gane kimar ba ita dan bi kenan wa asbaha shi'ri min hi wa fi unuq al-hasna yustahsanu yustahsanu al-ikdu al-ikdu da ma shine abun waya na'am wa qala kuma yace karamun tabayyana fi kalamika masalan karamci dama ya riga ya bayyana fi kalamika a cikin zancen ka masalan a fili da kayi magana za a gane wannan mai maganar karimi ne mai kyauta ne to yana so ya ce to kila wani ya ce masa wannan da'awar da kai na dalilin ka kawai daga magana sai a gane mutum mai karamci ta ya za a gane shine sai ya kafa hujja wa yabinu itqul khayl min aswatiha yace ai ana iya gane kimar dawakai min aswatiha daga haniniyar su idan doki ya haniniya idan nagari ne za a gane idan saurayin doki ne idan tsoho ne za a gane wannan wanda suka san dawaki sun san haka da sun ji haniniyar dokin nagartacce daga nan suke ganewa wato yana so ya ce da'awata na cewa daga cikin zancen kama za a gane karamci tun kafin ka fara kyauta wannan da'awa ce wadda take suna da asali domin hujjarta shine akan gane ingantattun dawakai daga haniniyarsu ina fata fahimta kaga ya kafa hujja kenan kan da'awarsa to wannan namuzar ne mai littafin ya bayar ka adatihi kamar yadda muka gani a lokacin da suka wuce a baya sai ya zai sa su kuma cikin wato cikin wannan abu da yake yi kwalam da yake yi wawware kowanne wannan za mu yi ketare shi sai kowa zai karanta shi gane sai tamrinat tamrin bayyin al-mushabbah wal mushabbah bi wal mushabbah bi wa naw' at-tashbih fi ma ya'ti ma'a dhikri as-sabab jamil قال البوتري وضعوف إذا الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يكسو ورونق
to a nan gurin wato zai baka tasbihi ne bayyana mushabbah wal mushabbah bihi ko da yake idan ka da wancan kalam din na sama shi zai baka dama ka iya fitar da sakamako a nan an gane ko da yace wa asbaha shi'ri min huma fi makanihi wa fi unuq al hasna'i yustahsanu al iqdu to kaga yayi ta halilin sa a nan gurin akwai al mushabbah akwai al mushabbahu bihi akwai wajhu shabhi akwai nau'u tashbihi kuma haka ne ko almushabba anan shine halu shi'ri ko halu shi'ri wato halin ita wakar ta sai yake so ya kamanta halinta da halin abun wuya a cikin abin nan sai ya kawo kuma halul iqdi as-samin yazdadu baha'an fi unuqil hasana an gane ko المشبه به كنا وجهه شبه كنا زيادة جمال الشيء إلى جمال موضوع موضعه wato kyawun abu yakan karu idan an ajiye shi a wurin da ya dace kuma a ajiye shi yanzu sarka komin kyawunta idan mace wadda ba ta da kyau ta sa ta kaga ba sarkar ba ta ba ta dace da ita ba ita ma ba ta dace da sarkar ba sarkar ma ba ta dace da ita ba sannan kuma ko kyakkyawar mace ce aka zo za a sa mata sarka in ba a wuya aka sa ba in aka nuna da mata a hannu ba za ta yi kyau ba in aka daura mata a kafa nan ba ba za ta yi kyau ba amma dai a wuya din shine sai dace to to kaga nan gurin shine abin da yake nufi sannan na biyu kuma na waye yake da suna da yace karamun ta bayyana fi kalami kamar salan wa yabinu itkal khayli min aswatiha kaga al mushabba dai shine halul kalami wa annahu yanimu an karami asli kalihi wato zance idan ka ji shi to yana bada bayani dangane da karamcin mai yin sa shi zancen wa yadda ya gane karamcin wancan mutum daga maganarsa ta baka to kamar yadda ake gane halin doki ta hanyar haniniyarsa wanda yake nan da karamcin doki an gane kuma wajen hujjar shine dalalatu shay'in ala shay'in nau'in tasbihi kuma tasbihu dhulli to mu karanta wannan da yace bayyana al-mushabbah wal mushabbah bihi ka bayyana menene al-mushabbah ka bayyana menene al-mushabbah bihi wa naw'at tasbihi ka bayyana nau'in tasbihi din kuma shi ma ya cikin abin da zai zo ma a zikirin sabab tare da ambatan sababi abin da yake shine dha'ufun ila al-abtali وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونكم yana ziga wani jarumi ne ce dhahukun ila al-abtali zaga ya kilkile da dariya ya fuskanci abokanan adawa wa huwa yaruhum a daidai lokacin kuma yana mai firgita su ah ya za mutum ya dariya ya baka tsoro me abinda mutum zai ya tsorata ka daure fuska to kaga wannan da'awar tashi bata dace da yadda mutane suka saba ji ba dhahukun ila al-abtali wa huwa yaruhum yani gashi yana dariya ya fuskanci abokanan ya fuskanci jarumai al-abtal jam'i na batal batal shine jarumi gashi yana dariya ya fuskanci jarumai wa huwa yaruhum kuma nan take yana firgita su wannan da awal ba musaba jinta ba da an ce yana daure fuska ne da mun yadda to sai kawo hujja yace wal sayfi haddun hina yasu wa raunaku yo ai takobi da kaifi hina yasu inda kai farmaki a dawa wa raunaku sai dariya ta hana ya soki abokin kamar yadda shi ma da ya fuskanci jara ta hana kuma ya fahimta shi da'awa kuma ya kawo hujja akan da'awar ba ko kwadi ba ko wani sai ka da ya so wa raunar shine alik wal kiyi a cikin rana da to a nan gurin kiyan yana da mushabba da mushabbahu bi haka ne ko tare da nau'in tashbihi sannan tare da ambatan sababi menene al-mushabbaha nan gurin eh shi wannan bahukun din ko ila al-abu tali shine al-mushabbah menene al-mushabbahu bihi as-sayf as-sayf to menene wajhu shabahi eh ar-raunak ar-raunak shine wato ko ko ko ko mu ce wajhu shabahi shine wato bayyanuwar haske bayyanuwar haske ma'ana duk dai ko a raunar din muka ce yayi wannan kuma nau'in tasbihi shine a tasbihu dumni to menene sabab menene sabab dan ya ce fi ma yati ma zikir sabab me ya sabab wato sababan da yasa ya zama tasbihu bimni ba dan li'annahu lam ya'ti bi tasbihi bi wajhin sarihin wa innama ja'a bihi dhimnan shi yasa aka sa masa tasbihu bimni wa qala al-mutanabbi wa qala al-mutanabbi ومن الخير بطء سيدك عني بطء سيدك بطء بطء سيدك, سيدك عني أكره في مسير سهام
أي ومن الخير بطء سيدك عني أطرق الثقب في المسير الجهام وكتوى ومن الخير alheri ne ma ba sharri ba butu sai duka anni idan kyautar ka ta yi jinkiri ba ta zo ba alkhairi za ta zo da yawa kenan ba sharri ba ne ba alkhairi ne yana daga cikin dangi na alkhairi kyautar ka ta yi jinkirin zuwa albutu ai shine abu ya zanto yana tafiya da sanda asaibu bisin shine al'afa baiwa ko kyauta wa min alkhairi butu saybika anni yana daga cikin alkhairi kyautar ka ta yi min jinkirin zuwa sai ce asra'u suhbi fil masir jiham wato a cikin girgije wanda ya fi kowanne saurin tafiya shine aljahamu girgijen da babu ruwa a cikinsa amma duk girgijen da yake tafi da ruwa to a hankali yake tafiya amma duk girgijen da yake ba komai a ciki a guje yake tafiya saboda haka dan kyautar ka ta yi jinkirin zuwa babu komai wannan jinkirin alkhairi ne mai yawa girgije ne mai dauke da ruwa kenan saboda haka kyautar za ta zo da yawa kenan to anan gurin ba ina jin abin a fili yake ko menene almushabba butu saibi jinkirin zuwan kyauta din ko menene almushabbahu bihi as-suhuf as-suhuf me wajahu shabahi eh ban ji ba alkasratu fil ata alkasra fil ata shine wajahu shabahi din jinkirin kyautar ya nuna za ta zo da yawa kenan irin yadda ruwan saman da yake dauke da girgije zai zo da abu mai yawa kenan sabanin ruwan saman da ba mai yawa ba kaga wato a wato girgijen da ba mai ruwan sama ba kaga zai wuce ne haka nan ba komai a cikin sa aljaham shine da yayyafi ko kuma ruwan saman kai da babu komai wato asalin as-suhuf jam'i na as-sahab an gane ko as-suhubu zaka iya cewa as-suhubu an gane ko ka iya cewa kuma as-suhbu kai daurin mai wannan me jam'i na me as-sahab wato girgije guda ɗaya as-suhub ko as-suhubu ya zama shine abin da dinsa al-jaham shi ma girgije ne amma wanda babu ruwa a cikinsa shine aljihamu an gane ko ba kowane nau'in girgije ba sai wanda yake ba ruwa amma as-sahab ko as-suhb wanda shine jam'in sa to girgije wanda yake akwai ruwa a ciki ko ya zanto cewa babu ruwa a ciki karina zance ce ya zanto girgije kai zai iya zama mai ruwa zai iya zama mara ruwa amma karina zance za ta nuna maka me nau'in sa an gane ko نعم وقال لا يعجبن مضيما حسن بذته وهل يروق دفينا جودة الكفن
المضيم دقى الضيم ني الضيم شيء ذالنج an gane ko abdayim zalunci idan an ce almadim wanda aka zalunta kenan almadimu wanda aka zalunta abdaimu shine zalunci karan kansa لا يعجبن مضيما حسن بزته كو بزته البزة شين اللباس تفافي كو الثوب تفافي لا يعجبن مضيما حسن بزته wanda aka zalunta a nan gurin yana nufin rago kada rago kada kyawun tufafin rago ya burge shi ya kayatar da shi idan an ce kai rago ne sai ai tufafi na kyakkyawa ne ah yau dan kai kwalliya baka da jarumta ba komai ba shine la yu'jibanna madiman husn bizzati kada duk wanda yake rago kyawun tufafin sai kayatar da shi ya dauka wannan zai cece shi daga mutane su zarge shi yace wa hal yuruku dafinan jawdatul kafani shin zai faranta ran wanda yake binne a mace jawdatul kafani sabunta kan likafaninsa likafanin ko ma'ana yadda sabuntakan likkafani ba zai kayatar da mamaci ba to haka kada rago kyawun tufafinsa da ya ado da shi kayatar da shi ina fata mu fahimta kaga abu na farko da'awa ne na biyu kuma dalil ala da'awa kenan ina jin wannan ma ma'anarsa a fili take وقال أبو فرعون وقال, وقال وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب رغام
wato nan gurin shi ne abin da suke cewa husnul takallus idan mutum ya samu kansa a wani wuri na zargi sai ya faɗi wani abu wanda shi wannan zargin ba zai shafe shi ba da yadda zai fice ya zanto shi kadai ya tsira to an zarge shi ne kan cewa ya danganta kansa zuwa ga waɗansu mutanen da su ba mutanen kirki bane ba sai ya ce a'a ku daina damuwa wa ma ana minhum bil aiki fihim ni din rayuwata a cikin su bai nuna cewa ni na ni din tare nake da su ba kawai dan mun fito gida ɗaya baya nuna kuma ɗaya nake da su dan mun fito gari ɗaya baya nuna ni da su daidai wa daida miki shine wa ma ana minhum bil aiki fihim rayuwa ta cikin da su rayuwa ta a cikin su baya nuna ni din bangare ne daga cikin su to kaga wannan ma wata magana ce wadda mutane ba za su yadda ba ya kana raye da mutane kace kuma kai ba nasu bane ba su da kai kai daban ya kana raye da Kano kace kuma kai ba baka ne bane kai kai kai daban ne su kuma daban ne sai ce a'a walakin ma'adinu zahabin ragamu ar ragamu shine turbaya ko kasa yake ta yo ai zinari ana hako shi ne daga cikin kasa kuma shi zinarin daban kasar daban ko ba gaba inda ma'adinin zinari yake shine ar ragamu cikin turbaya tunda aka hako shi a cikin dan ai shi mai tsada ne ya sha ban da tulbayar to haka ni ma dan ka ganna a cikin su ba daidai nake da su ba ni din mai tsada ne su ne arhar irin yadda can zinare zan to shine mai tsadar kasar kuma ita ce arha shine wa ma ana minhum bil aishi fihim walakin ma'dinu zahabin ragamu الرغام شيني كسا gane ko ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسع المراغم shine zai samu fadin kasar da zai je boya a cikin ta inda ka hijira ba za ka rasa wurin zuwa ba almuhim kai hijirar amma kasar Allah din tana da fadi ya ibadiyal ladina amanu inna arabi wasi'a fa iyya fa abudu na'am wa qala abu firas سيذكرني قومي قومي إذا جدت جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
أبو فراس كي توا سيذكرني قومي إذا جد جدهم a hankali mutane na sa suna amfani na idza jadda jidduhum idan al'amarin su ya tsananta idan sun samu kansu cikin wahala sa tuna cewa ai na sha fadakar da su kafin zuwan wahalar ga wahala nan tafi suka ki karba za su gane wannan lokacin da ganewa ba ta da amfani to sai kafa hujja kan yiwuwar hakan yace wa fil lailatul zalma'i yuftaqadul badaru a cikin daren da ya faye duhu da yawa ne ake rasa albadaru shine wata dan daren 14 ai wata dan daren 14 baya fitowa a dare da yake abin ba ba a tana kimar wata daren 14 sai an zo dare da yake meme mai duhu da yawa kamar irin daren 23 daren 24 daren 25 duhu yayi duhu sai a ce ina ma watan nan daren 14 zai fito yanzu to yadda ake tara wata ake tana wata dan daren sha hudu a wadansu darare masu duhu to haka mutane na za su suna da bayan wahala ta yi wahala a lokacin da ni bana tun da na faɗakar da su tun kafin abin ya zo wato daidai da lokacin da mumin ali fir'auna yace da mutanen sa fatas kuruna ma aqulu lakum wa fawwidu amri ila Allah an gane ko shine sayazkurni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati adh-dhulma'i yuftaqadu al-badaru
تزدحم القصاب في باده والمنهل العذب كثير الزحام
yace tazdahimul qassad fi babi mabukata sukan yi cunkoso shine izdiham cunkoso fi babihi a kofar gidansa haka yake kaga ko don lokaci mabukata sun zo sun yi cunkoso to yawan su yadda har za su yi cunkoso wannan ya nuna yana bayarwa da baya bayarwa za ta yi cunkoso to kila wani ya ce shi bai da wannan da'awar ba sai ce wal malhalul azbu kasirul zihami yo ai dukan idaniyar ruwa mai ruwan daɗi kasirun zihami za ka cinkoso a wajen ta yana da yawa sabanin ruwan zarfi shi baka ganin mutane sai cincirin a wajen duk idaniyar ruwa da take da ruwan daɗi shine almanhal al'azb almanhal mabubbaga ta ruwa al'azb mai daɗi ba mai zarfi ba kishiyar almalih kenan hadha azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujaj ka ga nuna al'azb kishiyar sa shine almalih almalih kishiyar sa shine al'azb an gane ko to sai tamrini na gaba alqussadu wato mabukata eh mabukata sune alqussadu masu neman abiya musu bukata azziham shine cinkoso tazdahimul qussadu mabukata sukan yi cinkoso da cincirin dofi babu hi a kofar gidansa wal manhalul azmu kasiruz ziham haka ne idaniyar ruwa mai daɗin ruwa kam ai tana da yawan cinkoson mutane masu zuwa su ɗebi ruwa wannan duk muna karantawa ne makasudi na san idan aka yi ta halilin baiti ɗaya kowa zai gane sauran abiyat ɗin ko amma dai dai mu samu kalmomin mu fahimce su mu dan fa'idan ta wannan fuskar
بين التشبيه الصريح ونوعه والتشبيه الضمني فيما يأتي بينا من التشبيه نقرر da kuma tasbihi wanda ake kira abdum ne cikin abin da zai zo nan gaba kaga da mun zo mun karanta nafsi din kawai sai ka ce mana tasbihu abdum ne ko kuma at-tashbihu sarih ne shine amsa قال أبو الأتاهية
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
أبو الأتاهية كتوى ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها كان سنك tsira amma ka ki ka kama hanyoyin da ake biya tsira wannan ko zai yi mutum ya tsira din kai so kace ka tsira kuma ka ki ka kama hanyar da za a bi a tsira sai ce inna safinata la tajri ala al-yabs ai jirgin ruwa baya gudana akan ke kasashen waje busasshe sai akan teku to haka duk wanda yake son ya tsira babu yadda za a tsira sai ya kama hanyar tsira dan ka jirgin ruwa ka ajiye shi akan sahara ai ba inda zai je to wannan wani nau'in tasbihi ne التشبيه الضمني ne جميل
قال ابن الرومي في وصف المداد حبر أبي حفص لعاب الليل كأنه ألوان دهم الخيل مم.
يجري إلى الإخوان جري السيل بغير وزن وبغير كيل
ibn rubi ke cewa hibru abi hafs lu'abul layli wato tawadar abu hafs wato yawun dare kenan yawu amma wanda baya fitowa sai da daddare me yake so ya ce a nan gurin wato yana kashe dare wajen me wajen rubutu wajen wallafa da talifi ka annahu alwanu duhumil khayli idan ka ga tawaddar tasa ko wannan yawon nasa na faɗa ma na sai yawon dare ka annahu alwanu duhumil khayli kai ka ce launuka ne na baƙaƙen dawaki duhum jam'i na al'adhamu al'adhamu daga cikin dawaki shine wato wanda yake bakin doki al'adham an gane ko al'adham bakin doki ad-duhmu kazewa ha'un din sukun shine jam'in su kenan jam'i na me na al-adham ad-duhum jam'i na al-adham an gane ko yajri ila al-ikhwan jariya sayli yajri wato shi wannan yawon daren zaka ga yana gudu ila al-ikhwani zuwa ga dangi jariya sayli gudu irin gudun korama bi ghairi wazanin wa bi ghairi khayli haka yake ta fita ba tare da an auna nauyinsa ba ba tare da an auna shi da mudu ba wato yana nufin cewa yawan rubutu da yake cikin dare da talifi da wallafa kenan to a nan gurin wani nau'i ne na tasbihi tasbihin da a baitin farko yake tasbihu sarih ne tunda ya kawo ka'annahu na'am
وقال قال الشاعر ويلاه إن نظرت وإن هي أ- أعربت وقع السهام ونزعهن أليم
aji wani kuma wailahu in nazarat wa in hiya arabat wato wani lokaci laraba sukan kawo kalma su jingina zuwa ga wani mutum da baya nan amma yana nufin shi kansa wani lokaci kuma sukan yi abin da ake kira tajridi ya kago ga wani mutum a gabansa